babul hajji wal umra babin aikin hajji da aikin umra alhaji alhaji lil muti fardu marra fi ajiz haka ne fi umrihi ka za tu sannu umra yace alhaji aikin hajji ne fardun farilla ne marratan su daya lil mustadi'i ga wanda ko lil musti'i ga wanda ya samu iko duk mutumin da yake da ikon yin aikin haji to ya je ya yi so ɗaya farilla ne a kan shi in bai je ba ya mutu sai Allah ya kama shi da Allah ya ce wani lahi alal nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila kaza haka nan tusannul umra an sunnanta ita ma umra so ɗaya a rayuwa in mutum ya je ya sauke farali so ɗaya ya yi umra so ɗaya to ya sauke farali ya sauke sunna sauran in ya je ya ya aikata musabi in bai je ba bai laifi ba amma mutumin da koda duk garin nan ba wanda ya kai shi kuɗi ya je ya ji so ɗaya ya komawa bai laifi ba yawa wannan ɗayan shi ne farilla a kan shi. Shurudu sharaɗan aikin haji dai na farko islamu musuluncin shi idan mutum ba musulmi ba ne ya je haji bai zama alhaji ba aikin haji bai ba hurriyatu da kuma yanci sharaɗi ne na ainihin wajabcin aikin haji yanci bawa ko ya ji ya yi aikin haji za mu ce ya yi ibada zai samu lada amma farali bai sauka a kan shi ba in an yanta shi sai ya je ya yi aikin haji na farita wa kanu da hankalin shi mahaukaci ko ya yi haji farali bai sauka ba bulugu da balagan shi yaro karami aka je maka da shi aka yaji da shi za mu ce eh zai samu ladan haji amma kuma farilla bai so kamar ya balaga sai ya je yayi istida adu da kuma samun iko haji baya zama wajibi akan akan mutum sai ya samu ikon zuwa ikon zuwa kuwa yana da ainihin guzuri yana da abin hawa ba zai iya taku da kafa ba sannan yana da lafiya yana da karfin zuwa wa'annan su ne ire-iren abubuwan da suke zama istida'a samun ainihin ikon zuwa aikin haji. To gashi ma zai kawo ya ce menene istida wayyar rusulu shine mutum yana da daman saduwa da can inda ake haji can maka da madina kenan ko ko kuma mu ce makka ne da inda ake yin aikin haji. Ma rujuihi tare da komowan shi ila makani jam'ishin zuwa inda zai iya rayuwa. Misali idan mutum aka ce yana da ikon da daga yanzu zai iya kai kan shi garin makka kuma in ya je din yana da ikon da zai iya yin hajjin zai iya yin aikin ma'ana yana da iko yana da karfi yana da guzuri yana da komai to in ya je makkan zai iya dawowa ba ruwanmu da dawon shi in ya je din ba za a bar shi ya zauna a garin ba in za a bar shi kan in ya je hajjin shi kenan yana so ya zauna in ya samu dama ya dawo wannan ko ba damuwar ba ce kawai je sauke bari idan kuma aka ce a maka ba a bari mutane su zauna an gama aiki ya kora ake to shine in ya samu ikon zuwan ma sai in ya samu ikon ma rujuihi tare da komowar shi komowar ko ba gida ku kula ila makani jam'in shi zai iya zuwa kuma in ya gama tun da ba za a bari a zauna ba zai iya komawa inda zai iya rayuwa to hajji a kama shi dole ne ban za ka ba akwai yan goma a sudan ba akwai a su caji akwai a su me ai wasu sun ji hajji ne suka gama suka dana suka zauna to ne ka samu ikon zuwan da kuma ka gama kana da ikon da za ka iya dawowa inda za ka iya rayuwa ko da ba za ka iya dawowa garin ku ba dole ka je ka yaji. ma al'amni tare da aminci a ranar sin a bisa rai tun daga nan har ka je ka yi haji har ka da inda za ka iya rayuwar akwai amana na cewa ba abin da zai samu lafiyarka in akwai tsoron hanya ko akwai hatsari har yanzu baka samu ikon zuwa aikin haji ba wa malin haka nan akwai amintuwa bisa dukiya in a hanya din garin zuwa aikin haji ko ka gama garin dawowa inda za ka iya rayuwa akwai inda ba zai ba dole a kwace ma dukiyarka yanzu a nan ma baka samu cikakken istidali ba dole sai lokacin da Allah ya ka zaman lafiya ma a da'il farji tare da ba da faradi faradi a nan yana nufin gaban faradin sallah idan mutum ya samu damar da zai iya zuwa yayi haji ya dawo inda zai iya rayuwa komai ya cika sai dai matsalar idan ya ce zai je wannan zuwan zai iya sa ya rasa wasu barillan sallah to wannan ainihin rashin samun daman farillan sallan da zai kure mar ya zama ba zai samu dama ba to har yanzu bai samu cikakken samun iko ba sai ya zauna sai lokacin da ya samu damar da zuwa aikin hajjin ba zai hana shi samun daman farillai ba shine ma a dami farki tare da ba da ainihin farilli walau bi mashin kuma a nan ma a dami farki zai iya ɗaukan ainihin ba da farillin hajjin na'am misali yana da damar da zai je makka yana da damar da zai ga inda zai iya rayuwa yana da kudi yana da komai sai dai matsalan ba shi da karfin yin hajji na'am akwai irin wannan wame ne ko kuma ainihin baya iya tafiya ko jan gindi yake kwata-kwata in ya je ma wanda suka sani sun ce wannan mutumin ko ya je ba zai iya yin aikin hajji ba yanzu shi ma hajji bai zama wajibi a kan shi ba. walau bi mashin kuma wannan tafiya ɗin fa ba an ce dole sai a jirgin sama ko a siya mota ko wani abu ya ce walau bi mashin in dai mutum yana da ikon don koda da kafa ne zai taka ya tafi au su'alin koda da roƙo ne yubi wanda zai sadar da shi misali shi dama a garin su da roƙo yake ci maroƙi na'am kuma an tabbatar mana da cewa daga nan har ka je maka in je irin wannan roƙon da kake yi ne duk inda ka je ka rera ainihin wannan yaban sa a baka yana da wannan garanti to dole ya kama hanya ya ce ha to ni da ba ni da shi da roƙo zai ce to ai roƙon jari ne wani ya yi roƙon ya samu mana saboda haka dai yana da garantin da in ya yi roƙon zai samu zai sadar da shi ya je yaji to dole ya kama hanya na'am dama aiki roƙo shi ma wata karamar sana'a ce ba Allah ya ce isra'ilul ma'ruf ba Na.
allazina fi fi menene fi amwalin haqqun ma'lumun lil isra'ilul ma'ruf saboda haka in roƙon aikinsa ne ba zai zama aibi gare shi ba a nan ma da roƙon yake ci kuma in ya kama hanya ma zai iya samu da roƙon dole ya kama hanya na'am
arkanu arba'atun rukunin aiki hajji ne guda hudu ne bal awwal rukuni na farko ne ihramuhu shine harama wato aikin hajji kadai a cikin ibadu Na'am.
shine ibadan da aka samu bambanci tsakanin rukuni da wajibi na'am aikin hajji idan aka ce rukuni abin da in ka je hajji baka yi shi baka dawo baka da hajji idan aka ce wajibi abinda in baka yi shi ba za ka yi yanka za ka ba da jini na'am shi ne bambanci amma sauran ibadu ko me aka ce abu kaza wajibi ne to rukuni ne to abu kaza rukuni ne farilla ne wajibi ne amma a haji rukunan guda hudu ne Hmm.
wa'anda kowane ɗaya idan baka yi shi ba kwata-kwata ba ka da haji na'am wal awwal rukuni na farko iramu daukan haraman shi daukan harama ba wai mutum ya je wanka ya sa wannan farin kyallen ya sa takalmi slippers ya kama hanya wannan duk ba shi ne harama ba haraman shi ne niyyan haji ko umra din na'am wannan niyyar lokacin da mutum ya je inda za a ɗauki harama kamar mu mutanen Najeriya idan ka je Jidda akwai inda ake cewa Juba ko da yake za a ce ruwa ya shanye shi to inda ka je inda ake ɗaukar haraman to dole ne ka yi niyyar irin aikin da za ka yi dama aikin haji kala hudu ne akwai ifradi akwai tamattu'i akwai kirani akwai irdafi to kowanne ma niyyar ko da yake irdafin shi ne kirani lokacin da ka zo za ka yi niyyar dole sai ka yi niyyar irin hajjin da za ka yi.
Mm.
Ah, Wa sunna gusulun an sunnanta yin wanka yusalu da za a sadar da shi da daukar harama. Idan ka zo za ka yi harama ɗin sunna ne ka shiga ka yi wanka.
na'am Sannan kana yin wanka in ka fito talbiyatun sunna ne ka sadar da haraman ka ɗin da talbiya. Kana yin harama da wajibul hajji wa haramun billahi ta'ala da baika da umma labbaik sai ka ci gaba da labbaika. warakata ne haka nan sunna ne kai na bila raka biyu kafin ka dauki harama wal libas haka nan ka sa tufafi tufafin da zaka sa ya zamo rijan mayafi ne wa azira da kwarjalle kyalle ne guda biyu zaka daura daya zaka yafa daya wani adon da kuma takalmi wal majas wanda yake sawo waje irin wannan takalmi na silifas da muke sawa don ba a aikin haji da sawo ciki Na.
don duk abin da zai kewaye gaba ba a yadda mai aikin haji ya saka ba to a takaice dai wannan shine ainihin rukuni na farko a aikin haji wayannan abubuwan ko su ne sullolin shi sun sannan ijtinabu ma yuhidul jasada mutum ya nisanci duk abin da zai kewaye ainihin jikin shi mutum ya nisanci duk abin da zai kewaye jiki a duk abin da zai kewaye gaba ko abin da yake dinkakke irin su riga su wando su hula duk abin da ɗayan ƙasa zai kewaye gaba dole ka nisance shi in kayi harama da aikin haji sannan wa ashiril hadiya idan wa qallida kai ishari ga hadiyanka sannan ka yi takalidi ishari shine idan za ka yi hadiyan da raƙumi ne sai ka zo tozon raƙumin ta gefen hagu sai ka ɗan tsaga shi naman ya ɗan buɗe jini ya zubo gurin ya ɗan buɗe haka shine ishari takalidi kuma za ka samu takalma haka sai ka ɗaure shi da igiya igiyan ma an fi zai zama igiya na raba ba na roba ba idan ka ɗaure da igiya takalman sai ka ɗaura a wuyan dabban naka wannan dabban ya zama dabban hadiya ce to ana so lokacin da mutum ya yi harama in ya ce da dabban da zai hadaya ya yi wa dabban ishari ya yi mata takalidi wanda da gani duk inda aka ga wannan dabban an san wannan dabban ta ya ce kamar yadda muku manta ba musu ne yake cewa iz kalla dani ya ma tu sha awatibuhu ka annani bi ma hadin minan na'am to wannan shine rukuni na farko rukuni wa rukunu sani rukunin aikin haji na biyu kuma dawafu shine dawafi yufanu wanda za a aikata ainihin dawafi din wa bihi tis'un a cikin dawafi akwai wasu isu wajibatin akwai su wajibai guda tara wanda ainihin a tun ado aka sanya su kowane ɗaya wajibi ne a cikin ainihin dawafi idan mutum ya zo zai dawafi wato aikin hajji din nan wani irin abu ne wanda ainihin za ka tausaya wa mutane a kai yanzu mutum an biya mar aikin haji sai ka ga yana murna yana ta kokari yana ta sawa ana mar addu'a Allah ya tabbatar kaza ba wannan ne aiki a gaban ka ba ka koyi yadda ake yi saboda rubama ka je ka gama aikin ka da baka yi haji ba dole ne sai ka koya yanzu wannan rukunin ainihin ɗaukar harma da muka faɗa mafi yawan masu zuwa haji sai su ɗauka kawai in an je za a shiga a yi wanka in an fito za a sa kyalle shi ke na fito a kama hanya wani ya ɗauka wannan shi ne ɗaukar harma ba shi ne ɗaukar harma ba dole sai ka kulle wannan niyya duk wanda ya je haji bai kulle niyya ba ba shi da haji saboda rukuni ne sannan abu na biyu akwai ɗawafi shi ɗawafi wanda yake da rukuni a aikin hajji shine dawaful ifada dawafin da ake yi ranar sallah ranar goma ga wata ana zuwa a yi dawafi wannan shine dawafi na rukuni amma akwai dawafi na mustahabi akwai dawafi na wajibi kamar dawaful qudum da sauransu to a cikin dawafi akwai kisu wajibatin wajibai guda guda tara yuji abu da aka sanya su wanda kowanne wajibi ne a dawafi fa'adud ka ƙidaya su ma ɗore ni tare da tsarki guda biyu ya zamo jikinka tsarkakakke ne tubabinka tsarkakakke ne sannan ainihin satiral aura suturce al'aura mutumin da yake dawafi ya alwalan shekaru ya dawafi ya rushe mutumin da yake dawafi najasa ya taba shi dawafi ya rushe mutumin da yake da wafi al'auran shi bude da wafi ya rushe saboda mai saboda wa'annan abubuwan gaba ɗaya na sharaɗi a sallah sharaɗi ne a dawafi sannan muwadiyan ashwaqahu fi sab'a ya jibinta ko kuma ya jera ainihin kewayen cikin kewaye bakwai nan in yana yi kar ya tsaya yi komai wani za ga yana cikin jawabin ma in ya ko wani bako dan gaji a alaji kai ma ka zo ne wallahi ni kam kai ya wahala kaza a koma gefe a hira a hira sannan yanzu ya ci gaba ka ga zan fitar mushi dole ne ga wafi ba za ka yanke da komai ba ka fara sai ka gama sai dai in abin da yake na wajibi kamar sallan jami'a ka tayar shi ma za ka tsaya a gurin ana gama sallah sai ka saba ka ci gaba sannan walbaiti yusraka ɗakin kaba ɗin ka sanya shi a yusra ka gefen hagunka in ka zo yin ɗawafi ga ɗakin kaba to za ka tafi ta haka ne ɗakin yana gefen ka idan ka juyo ka ce ɗakin ka sa shi a gefen daman ka sai mu ce ɗawafi biyu ba dole ya zama ɗakin yana ta gefen hagunka wa an bunya ne bajis maka abu iluhu bajis maka jikinka abu iluhu ka ne zantar da shi an bunyani daga ginin ɗakin kama wa shafin wani ya kuma da kalin ɗakin kama. Idan ka ji a ɗakin kama akwai ginin jikin ɗakin ko sannan ta ƙasan ginin akwai wani dakali wanda dakalin za ga akwai wani zobe zobe wanda ake ɗaura rigar ɗakin kama a jiki. To idan ka zo za ka yi tsawafi dole ne jikinka sai ya nisanta daga ɗakin da kuma wannan da kanin na'am wasu za ga sun je sun matsu a jikin ɗakin suna ɗawafi suna tafiya jikinsu ɗin yana taɓa ɗakin kaga kenan wani ɓangaren jikinsu yana cikin ɗakin gaba ba su kewaye ɗakin ba dole ne sai jikinka ya nisanci ɗakin ya nisanci da karin ya zama ka ɗan sa gab tsakanin jikinka da ɗakin da wannan da karin ɗakin sannan da wafin ka yi. Wa kaunu haza dakilan fil masjidi da kuma kasancewan ɗawafin ya zamo a cikin masallaci ka san shi ɗakin ƙaba yana tsakiyar masallaci filin da ake ɗawafi ya kewaye ɗakin ƙaba sannan kuma masallaci harami ya kewaye filin haka kamar yanzu nan ne masallaci ba tsakiyar nan shi ne ɗakin kaba an ware fili a tsakiyar nan da ake kewayawa nan kuma shi ne masallaci to muka ce in ka je yin tawafi dole ya zama jikin ka ɗin baya cikin ɗakin kaba ka nisantar to da aka zo sai aka ce amma kuma amma kuma nisantarwan fa kar ka yi zaton cewa wai in ka fita ka kewaye masallacin yayi dole ne yin tawafi ya zamo a cikin masallaci wani ya zai iya cewa mutum da zai cewa kai a nisantar da jiki bari in fita mana kawai guga a kewaye masallaci sai muke bata yi ba dole sai a cikin masallaci na'am yawwa wa kaunu Mm.
a wa kaunu hadha dakilan fil masjid kenan na'am wa bil maqamir rak'atayn masjidi Mm.
sannan kai sujada da raka'a biyu a maqamin ibrahim idan ka gama dawafi sai ka zo wajen maqamin ibrahim in zai yi sai kai nafila raka'a biyu wa sunna mashiyun an sunnanta yin dawafi din da kafa musamman in dawafin gudun ne an sunnanta cewa ka yi da kafa kar ka hau abin hawa waduwa kuma sunna ne mutum ya yi addu'a in yana dawafin kar ya rika yi kawai ya yi shiru ya rika yin addu'a kar ya rika hira ko surutu ko na abu warrajul idan namiji ne kuma salasatu ashwaɗin kewayo uku din nan da za a yi al'ula na farko biyar mulu zai sassarfa na'am misali idan mutum namiji ne ya je zai dawa gurgurun dawafin da ainihin ake a farkon shiga Na'am.
idan ya je wannan dawafin uku na farko ya yi da gudu gudu haka in an ce sassarfa shine tafiyan da ya wuce tafiya hankali ko ba rugawa a guje ba to ya yi irin wannan har ya gama na Na'am.
uku sannan gudun sai ya yi shi a tafiyan da ya sama wallan su bin rukuni haka nan ana so ya shafa ainihin rukunin nan na ainihin a rukunin yamani Na'am.
wata kabilul hajar ana so ya sumbanci ainihin hajar aswad fi awwalil ashwaqi a farkon kewayo a Na'am.
farkon kewayo in ka je dama ana ake fara da wafi sai ka je wajen hajar aswad din zai yiwu ka sa bakin ka ka sumbanci hajar aswad sai ka dago jikin kiyamar jikin dakin kaba sai ka yi niyyar dawafi sai ka fara in ka zo akwai inda ake cewa rukunin limani dan ita ɗakin kaba tana da kusurwa hudu ne Na'am.
akwai kusurwan hajarul aswad Na'am.
akwai kusurwan rukunin limani akwai kusurwan hajarul shada rukunin shami akwai rukunin garbi wanda hijiru isma'il yake jikin su to wannan kan dama ba a zuwa jiki saboda wannan hijiru din amma hajarul aswad da rukunin limani duk za ka iya zuwa jikin su in ka zo hajarul aswad ana so ka sumbance shi in ka zo rukunin limani kuma ana so ka shafa shi masha Allah shine wallan fil rukuni wa takbirul hajar na'am shafar rukunin yamani da kuma sumbantan hajarul aswad fi awwalil ashwaqi a farkon kiwoyo kenan Mm.
fa amal bin asar yace kai aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wannan aikin tunda in ka lura aikin haji aiki ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo zai haji kawai cewa ya kuzu anni manasikakum kawai abin da yake faɗi kenan ku yi aikin ku anni a gare ni yana yin aikin yana cewa kuzu anni manasikakum da aka yi gama aikin saboda haka nan ma ya ce ka yi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen ainihin aikin haji na'am ka karanci ajin ka duba ka ga irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kai ma ka aikata irin wannan Mm.
shine ba madbil asar asalisu na'am na uku asayu shine sa'i tsakanin safa da marwa na'am rukuni na uku kenan duk wanda ya je haji bai yi safa da marwa ba ba shi da haji na'am a bayan dobi safa mutum sai ya fara da dutsen safa in ya zo zai ainihin fara safa da marwa zai fara da du- dutsen safa ne famar wadun sannan sai ya je dutsen marwa sannan daga marwa kuma ya dawo safa safa an yi haka sau bakwai bila an ajere fi safa a cikin tsarkin zuciya Masha Allah.
yawa idan ya je marwa daga safa ya yi daya Mm.
idan ya dawo marwa ya yi biyu in ya koma ya yi uku in ya dawo ya yi hudu ya yi bakwai a haka Mm.
wannan shine safa da marwa na rukuni Na.
kuma ita safa da marwa ana yin ta ba da dawafin wajibin sahihi bayan dawafi na wajibi ne sahihi kuma ingantaccen dawafi idan mutum ya je dawafin kudum dawafin kudum wajibi ne za ka iya daura safa da marwanka akan dawafin kudum haka ake so idan kuma lokaci ya kure yadda baka samu damar yin dawafin kudum ba ka wuce arba to ranar sallah in ka zo za ka yi dawafin ibada sai ka yi ainihin sa'ayinka bayan dawafin ibada wannan in haji ibrahim ne kenan wabil wujubin wi ma tasiri sannan in wi kai niyyar bil wujubi wajabci ma tasiri tare da bayyanarwa masununu abin sunnantawa na safa da marwa to rukunan aikin haji guda hudu din nan kowane rukuni shi kanshi rukuni ne in ka bar shi hajin bai yi ba sannan a ƙarƙashin wannan rukunin akwai abubuwa na wajibai akwai abubuwa na sunnoni to shine zai gaya mana ya ce safa da marwa rukuni ne ba to masnunuhu abubuwan da suke sunna a safa da marwa shine idan ka zo za ka yi albadu bi taqbilin hajar ka fara da sumbantin hajarul aswad kafin ka shiga safa da marwa dama idan ka zo daidai kofar da ake cewa babu safa yana ainihin daidai wajen ainihin hajarul aswad idan ka gama dawafi kai da kacar dawafi guda biyu Na.
in za ka shiga safa da marwa ka je sunna ne ka sake sumbantar hajarul aswad sannan sai ka zo ka shiga babu safa ka je dutsen safa ka fara safa da marwa Na'am.
Ah, wa bi safa wa marwatin yarkan zakar sannan sunna ne idan mutum namiji ne in ya zo dutsen safa ya hau kan dutsen in ya zo marwa ma ya hau kan dutsen duk da yanzu an killace safa da ainihin gidan amma dai an dan bar dutse kaɗan wanda za ka iya takawa to in ka zo za ka fara safa da marwa kar ka fara a ƙasa ka ɗan taka kan dutsen sannan ka fara in ka je marwa ma ka hau dutsen sannan ka dawo yin haka sunna ne kazal kazalika ko kazalika al-isra'u bil milaini haka nan mutum yayi sauri a wajen wannan alamu din nan koraye idan ka tashi daga safa za ka yi barwa akwai wani guri yanzu an sa ma aini kamar kendil haka kore to in ka zo daidai kore na farko ka yi sauri zuwa na biyu ka wuce shine milaini al-aqdaraini in ka zo na farko ka yi sauri zuwa na biyu ka wuce sai ka ci gaba da tafiyanka a hankali wayun dabu satiru a safa da marwa an so mutum ya yi shi a cikin sutura kar ya yi tsirara ma turai ni tare da tsarki biyu tsarkin kabas da tsarkin hadas ma'ana alwala da rashin najasa a jiki duka mustahabi ne kaga kenan ka gama dawafi ka fara safa da marwa alwalan kai kai ne safa da marwa bai kai ba dama mustahabi ne yin alwala a cikin safa da marwa ko kana cikin safa da marwa sai kawai jikin ke ba da kai tsirara dauki ka rufa kawai ka ci gaba dama ainihin suci al'aura mustahabi ne a safa da marwa rabi'uha sai rukuni na hudu uduru juz'il jabali halartar wani bangare da dutsen arfa fi lahazatin cikin koda ainihin kimtawa ɗaya min lailatin nari na daren ainihin yanka ranar gobe sallah ranar tara ga wata ij'al ka sanya wannan dimana ranar ainihin tara ga wata idan rana ta faɗi dare ya yi ko da sakan ɗaya ne ya zama jikinka yana cikin filin arfa wannan shi ne rukunin kaga yanzu da yawa ana kwaftawa wani za ga tun da hantsi za a je arba ana ta yawo ana ta kaza a zauna a huta ai me saura minti biyar rana ta faɗi kawai sai ka ji ana gudu ana hawa mota wai za a je ainihin musdalifa to mutumin da ya bar filin ko da saura sakan ɗaya ne ya bar filin ba shi da haji La ilaha dole sai in ka dawo dama tsayuwar daren shine tsayuwar rukuni din tsayuwar rana din tun da hantsi har rana ta faɗi duk wannan tsayuwar ba na rukuni bane na wajibi ne wanda in baka zo ba ma in dai larura ce za mu ce ba komai a kanka misali shi wannan ta yanda hantsi ya je bai bar gurin ba sai saura minti ɗaya rana ta faɗi shi kuma wannan sai da ya bari da dare kawai sai da motar sai ya kiwo ya dawo wannan shine mai haji wannan bai da haji saboda me saboda wannan ya bar gurin kafin lokacin tsayuwar rukuni shi kuma wannan ya riga ya zo bayan lokacin tsayuwar rukuni ya shigo saboda haka dole ne ka haƙura sai an tabbatar da rana ta faɗi sannan ka bar filin haka Masha Allah.
Aha, wayin dabin rukubu an so hawa abin hawa kamar raƙumi ko doki in mutum ya je da shi filin harfa ɗin an so ya hau kan dabban shi tsaya kamar yadda ma'aiki yi. Sun zakar sannan idan mutum namiji ne bai je da abin hawa ba to ya ƙumu ya tsaya an fi so ya tsaya akan ya zauna. Kaga yanzu sai ka je tanti ka ga mutane ana zaune ana hira ana kaza wurin da ake amsa addu'a in aka yi sallar azur ana so ka fito ka tsaya kar ka zauna in yi ba wahala ce ko gajiya ba har rana ta faɗi kana addu'o'inka aw ya jilis man la yaqdimu ko kuma wanda ba zai iya tsayuwa ba sai ya zauna ma'ana an baka daman ka zauna an ba za ka iya tsayuwa ba amma abin da aka fi so in za ka iya ka tsaya a tsaye